الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين إن سؤال البركة كيف حديثي نتلاتين دبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لا تحاسدوا كبر حاسد رسولكم in ka ga dan uwanka ya samu ni'imar duniya yi masa addu'a Allah ya sa a tsohe lahi Allah ya ƙara ni'ima to kamar kana bugun shedan shi shedan wuta yake hata ma baya son ka ga wani ya ka to sai ka roƙa ma dan uwanka alkhairi maganin hasada ce wala ta hasadu sai ka ce to Allah mu ma muna nema a wurin ku ya Allah kala ka huce wurin amma saboda wani ya samu ka hana kanka barci akwai waɗanda barci na kurce mu saboda hasada ba wane ya samu tsoron nan babu barci su yi ta tsoki su juya nan su koma nan su koma wata cikin makwabtaka daidai da sabon takalma da makwabciya ta samu to shi ke tutula jurne rashin lafiya matattara sai ai ta habaici wai takalma mu da an huce yayin nan baban su Ismailiya saki talatin talatin suke kamuna dan takalmi guda a zo ana kai mutane kuri hasada ce ta motsa ta motsa ne ‘yan lakwal ma na yi wancan za ta zo firebe in ce ƙara sakwa muna kashe ki. A'a, karatu ya kata firebe mana mace za ta ku. A'a, ku bar hasada ta kuma ku yi karatu ku buce ta ko ba haka ba. Wala ta dabaru bai wala ta najashu annabi ya ce ku bar attanajush malumai sun ce wani nau'i ne na yaudara cikin kasuwanci. Misali ka zo shago ka san mai shago ko mai sayan ne watakila bai jirge ka ka yi nuhin ka yaudare ka yana cikin ciniki ya tambaya jika biyar sai ka zo ka ce ina sayan jika shidda kuma da niyyar ba dan ka saye ba ko da dan ka saye ne zai zo hali cikin wannan hali a shi wanga ta nasu baka da niyyar saye dan dai ka ka ƙara farashi in ma abokin ka ne mai shafa ce jika shidda shidda in ka bar yanzu wani dan kasuwa zai ce a ce jika biyar biyar wani ya ƙara jika ya ce na biyar biyar ban tsaida ba akwai shi ko ko suna nan ba su da yawa ba kullun riba ba dan riba ake kasuwanci ba wani ya tambaya shi ta ashe shi asalin ba ya zai yi ba to annabi ya hada mu cikin kasuwannin mu akwai waɗannan mayaudara da yawa akwai waɗanda ba su da makaya a garamar shi za ka ga mutum da baɗin da turare mai shago in ka gan shi kamar miskini da sun ga ciliyan zozam na sai a kama nama da yi ashe ashe duk cikin kuɗinka ne a ɗan baka koka cikin kuɗinka ne kake sha baka sani ba ka buga nama da ya bi basi na bugunka ashe za a bugunka ne sai ga mantaloli da wani shi mai shago an hana mai yayi magana haramun da kuɗin ka fa kana ganin ana cutar dan uwarka wallahi wani ya ce min makwabtan shi na kasuwa an sha amsan man kuɗin mantalakin mutane ba mantala ba kuɗi zamna nan za mu shigo ashe hanya ce Suru mai shago ba ka ga muna ban san shi ba wallahi zama kawai yayi zama yayi kusan shagon ka to kaga ya bani nama kuma da koka a zaba kawai ya kashi sai kuma kiyama kun ga wannan musiba ce Allah ya kare mu wala ta baga doku ne da kyamar suda kaga musulmi haka kawai nace na sha shi haka ga bakin musulmai na san kuma kun sha wani za ka gan shi kawai ya kalli wani ce bai birge ba kun taba jin shi ko to an ce ya birge ka ni kawai kawai bai birge wani bi Allah kawai na tsane shi na tsane shi wai har duniya har kuma lahira tun da lahira ta ka ce ka tsani musulmi haramu wala ta bagadu annabi yace ku daina kyamar juna wala ta dabaru gadda ku juya ma juna bai ka ce a ni na ta harkar wani ku bar haka musulmi yana amsa uzuri ga dan uwansa musulmi yanzu in mun juya mu junan mu bai saboda kurakurai da wasa ka abunta kai ka taɓa ganin abokin da bai saba ba ka taɓa ganin shi a duniya kowa na da kuskure in kan rabu da wagga mata saboda kaza za ka arbo wanda ta yi waccan bala'i hankuri ne zaman rayuwa ba ba mu daidai ba wani nan yana da kasawa nan yana da ciko nan wannan da ka kai ma kana yi ma dan uwanka kuskure mana annabi yace wala tadabaru wala yabi ma dukuma ala bai'at gaddai gaddayenku ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa, gaddayenku ya yi ciniki ya yi sayayya a kan sayayya ɗan uwansa, mai shago in kun magana da wani, surutu sun cika, bai ɗoci kaya bai ba da kuɗi amma kayar bai bai to ina son kayan da nawa za ka saida amma gobe zan kama kuɗi ban ɗoka to jika hamsin ba ka tabbatar ya tahi to in goben lokacin da yasa bai wuce ba haramun ne ka ga wani da kuɗi ka hamsa yau kuma 'yan kasuwa su kuɗi ne ma wani shi ya hidda nauyi shi bai da zunubi in kun yi magana kacce har gobe yana ce in na ga mai tsaye sai da sai dan in gaya ma to shi ya ɗoke nauyi ya sabke zunubi tunda shi ya gaya ma amma kuskuren shi ne ka amince masa ka ce zan bar ma shi haƙoɓe cikin daren wani ya gitto ma ka san duk abin da Allah ya hana shedan zai kawo shi eh in Allah ya ce haza haramun to shedan zai kawa ta mutum jika ɗari kun kai cikin daren wani na neman abu sai jika ɗari yu ga kash ba sai an kai gobe ba Allahnka kuma ya hana wa man yattaqillaha kuma yaji Allahu makhraja in ka bari dan Allah ka ce wallahi ko da dan uwa na mun ci magana yanzu abu guda zai yi ma je ka da kuɗin ka gobe da marece in magariba ta yi bai zo ba yace min da ya kai magariba to shikenan to sai ka zo na saida ma in kai haka nan Allah zai kama alkhairi to amma hankuri ne ba mu da sosai sai ka yi magana da mutum wurin kai kira gani nan ga na saida ta kai ko ka dan ka dan makara annabi ya hana a cikin wani hadisi gwabraye don ku ji wannan hukunci shi ma annabi ya hana mutum ya yi magana a kan maganar ɗan uwansa wurin tambaya arziki annabi ya hana sai in shi da ya kwara shiga ya bari ko ya baka izi me ake nufi ka haɗu da budurwa kan anya ka ce ka yi alkawali da ita ba shi ba shi mai kyau ya ga alwali na wanda za a baka arziki wali shine baba ko kanin baba ko yayansa babba ka shigo ya baka izini kun yi magana tana son ka to yanzu haramun ne ga duk wanda ya sani ya shigo in yayi haka ya yi zalunci amma saboda titi kawai alkawalin kana da kuɗi shiga baka ci amanar shi ba ka gane ko madalla ko ko mutum ya aike ka wurin budurwa bai fara shiga ba fa sai ka shigo kaga tana da kyau ka fara gabatar da wanda ya aiko ka ce kuma kuna cikin layi duk ba kun san menene su magabatan kwarai irin wannan bai warware abuttarsu saboda abuttarsu an kulla ta ne saboda Allah yanzu in wani ya saki mata ka arme ta ba ku da shi yayi ba ku tahu guda ko wai wani liman da lada yayi saki uku yayi saki uku ya rabo liman yace kaga matan nan kuskure an kai ina hukunta kuma saki uku hatta tanki ha zaujar gaida duk mun san da dokar to yanzu ka arme ta da an yi dan kwanaki ka sako in ta yi idda ya bayo liman ya arme ya yi zama ya shuru ladan najira yau ko ko ya yi sauwacewa ke ba ta tsawon ba ku ba magana ba ta iya ido to shi ya ga an ci amana kaga Allah ya la'anci mai yin haka ya la'anci ku yi kwangila da wani ya baka miliyon ka armon ya mai ana ga shi akwai waɗanda bota ake ba akwai wanda gida ake tsaye musu don su armi tsohuwar mata alhaji in ya saki alhaji ya bai in dai ka sani kuma ka karbi kuɗi Allah ya cire ma amma haka kawai malumai waɗansu sun ce ita matar in ta yi haka ita ba ta shiga cikin cinuwa amma ta yi yaudarar sabon miji ita karan kanta tana iya son tsohon miji sai ta ga wani holko holko haka sai kai zo ka muyi arbi ka dan jika talatin mana muyi arbi kana da arbe kwana biyu ta doma huta a shi tsohon miji take dan shi mutane ke tsoron armen ba zaura suna shakka an ya ko in tana yi ana sako ta suna yi eh ko dan ai ba duka ne ba su yi ba ba ko eh na kwarai sai Allah ko kai ita to gawarin ne kuma kuma ku ji tsoron Allah don kuna sa shakka musulmai na son ku to shakkar da ga a zo kwana ɗaya biyu a tuna da tsohon miji namiji bai son hakan kaɗan kaɗa ci ka inda baban wani na nan Allahu akbar to kaga musiba ko wacce mijinta ya mutu tun ce da ɗan dama dama kai dai shiga ta kwarai dai sai ka shiga in budurwar ce in bazaura ce ka nemi zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala to annabi ya hana haka annabi ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance ƴan uwan juna ya ku musulmai almuslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yusrimu baya zaluntarsa wala yakhdhuluhu bai yarbar da shi ma'ana bai sakinta zuwa ga halaka wala yakdhibuhu baya karyatar da shi ya'ani baya kallon dan uwansa da makaryaci sai da in karyar shi ta rinjaye gaskiyarsa wa attaqwa wala yahqiru baya wala kantar da shi baya tozartar da shi annabi yace attaqwa hahuna tsoron Allah anan yake wa yashiru ila qadi salat marra yana ishara zuwa ga kirjinsa zuciyarsa so uku yana ce nan take nan tsoron Allah yake nan yake yawanci tular haka suke gaya ku dai ku yi sallah mu nan ka san nan eh isi eh Allah babu ruwan shi da wace ciki yake so to haka ne ciki in ya gyaru ne wace zai gyaru bi hasbi imri'in min ash-shar annabi yace ya isa dan adam sharri an ya haƙir akhawul muslim ya tozartar da dan uwansa musulmi ya isa ma'ana musiba ga musulmi ka zan mai tozartar da yan uwanka musulmi ne an zo shawara yana buɗe baki kan sai mutane ba ana magana da mutane kai kan wallahi ban jin daɗi to musiba ce kullul muslim ala muslim haramun damu annabi yace dukkan musulmai mu saurara ba duk wani musulmi haramun ne ka taɓa jininsa. ka kashe shi ta hanyar sihi ko ta hanyar bindiga ko ta hanyar kowace hanya ce haramun ne ka taɓa jininsa wa maluhu dukiyarsa haramun ka ci dukiyarsa sai dai da son ransa da yardarsa kwace dan mara duk haramun akwai ina masu amsa bashi har lahira ba su gaya ma lahira dan ya avance na haƙoƙi ashe shi wurin shi gobe kiyama yake nufi wallahi wai musulmi na iya cewa in dai lahira ne kawo wani ya taba ni labari cikin kasuwannin nan ya mai ba wani bawan Allah Allah ya jarrabe ta shikka biyar wai izgili ya ce wa zai ba shi aron shikka biyar har zuwa lahira yana haka da hannu sai ga shikka biyar kowa bai san waye sa mai kuɗin na yanzu ya gigice yana tambayi ai wasa yake a ba ka yarda lahira kana iya biya ba dan me za mu yi wasa da kiyama dala wa guda in kan mutu da ita ana ɗarme ka ne cikin kabari. Mumini fa, inda mun san haɗarin bashi ba mu binne kowa sai mun ce a biya bashi. Libo don tausayin musulunci an amince ma in ɗan uwanka ya rasu sai ka ce Allah bashi na kai. Shi ma waɗan sassauta mai za a yi ba. Hadisi sahih annabi zai sallah ga gawa yadda ya saba da da bai da kuɗi shi annabi bai tulmal ba ta da kuɗi sai annabi ya san ina dan uwan mamace wata an kawo wata gawa annabi ina dan uwansa shuru ina dan uwansa dan uwa ya aji tsoro ga aji an yi ma annabi wahayi babban mutum ne cikin huta sai yace annabi ga annabi ce lafiya tun karo na farko ina tambaya kai shiru yace a bako annabi ce ana bin shi baki yace eh amma kuɗaɗen ba su da yawa annabi yace wani ya yi mai sallah sai wani sahabi ya ce annabi ba shi yana akai a yi mai sallah annabi ya yi sallah sahabin ya ce a gobe sun kaɗu da manzo Allah annabi ya ce ya bashin nan ya ce jiya da an kai rasuwar annabi yi magana a goben kuma ya bashin nan ya ce na biya ya ce to yanzu dan uwanku ya huta to haka kawai ka roki Allah wai ka mutu da bashi dan baka san hadarin bashi ba yanzu mutum na fatar ya rasa samun kwanciyar hankali cikin kabari. To bashi na hana mutum shakatawa, ina elebu masu darga, darga ta hadarin bashi, mun san juna. Lakwal mutum za a zo wurin mai dambu ana ta na ba ni ba ni na jin dare, a hajiya na baci, shi wayo gare shi, sunan ka barawo. Wata ta taɓa kira na wai tun tana elef sai da ta yi da duka ba ta biya. yanzu tana kwamfuwayya za ta yi sai ya yi ce ki bibiye su kakaf sai mutum ya gayi ba ya zo in kiyasi zai yi to dambun dari dari dari wata tara so tara sai a haɗu a ce mamma layi mun yi ɓanna amma ga ɗan wani abu na to a yayin mutum duniya bai yi ashe lahira abu lahira wa zai yayi mutum ko kuna gani mutum zai yayi ba haka kawai yanka shi bai fara shiga aljanna ce ya yayi ba zai yayi ba to kenan bashi mu rinka rubuta dala guda ana binka masu zuwa sayan kayan miya ta ce a dala biyu ce dan laftan dace waɗansu kuma su yi karya akan mazajen su wurin tijin ya suke biji na ya ce a yi ta rubuta ashe kuɗin kayan miya tana sa a dashi tana sa a dashi shi bin ya bai iya tambayan mijin bashin kuma na ta karuwa ashe miji bai sani ba akwai mata wanda su haka rayuwar da babu ruwan duk unguwar da sun ka zamna sai sun tafi da bashin mutane wallahi kun mutu kuna shiga matsala ma dama mutum nan bai bude baki da ya jira to ya ce to na yahi in ya yahi bayan mutuwa Allah ya karba to kun ga da ya kamata mu ma mu maido wannan sunna ce ina famin wani to kowa ya ɗauki bashi kaga an halatta ma wanda ka ɗauki bashi kamar a ce wanga unguwa wani miskini ya ka ji ana bin jika ɗari biyar ba ka sai ce bashin na kai na ka buga ka buga baka samu ba to ya halatta ka tsaya masallaci ka yi roƙo don ka samu kuɗin biyan bashin nan wannan babu yana cikin lokutan da roƙo ya halatta ba don kanka ne ba don taimakon dan uwanka da ya to amma yau kaga babu ruwan magada ma su babu ruwansu da bashi ba a rabon gado sai an biya bashi in miliyon talatin mamaci ya bari ana bin shi miliyon talatin citif ya ce magada to babu dala bashin za a biya shi ne ka'idar Allah eh ina alhaji yarda za sai ce ka duba mu ɗauko mu kan mu bashi ba babu ruwan in bugun ki za a yi a yi ta bugu dan dama dama zai ce to shi dai a dan gidda cikin nashi dan gidda Ekom yana da program yawa tun baka mutu ai program mutu kanka ba. Kai, ɗiyan zamani, Allah ya tausaya muna. Wani malami ya ce sun zo rabon gado ɗiyan ke ce ba mu kuɗi yake ba wallahu akbar kuɗi. Wai rabon gado suna ce son kuɗin shi ya kare. Tun da yanzu sun zo hannunsu. Malumai sun kace musu babanku bai taɓa hajji ba. Ku dibi cikin danginku wanda ya taɓa hajji sai a hidda kuɗin zuwa hajji wani ya yi hajji ba wani babu robu wallahi. da ran shi bai je hajji ba ku babu ruwanmu da hajji da su biya ba kai dai kowa ya ta kanshi kunji kowa ya nema ma kanshi aljanna wa irduhu da kuma mutuncinsa ya haramta ka shiga cikin mutuncin dan uwa kai ta cin naman sa kai kazahi akan sa kai karya akan sa haramun ne rawahu muslim Allah ta'ala ya nuna mun lahadi lahiya domin ci gaba da karatu cikin waɗannan littafai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته